الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya littafin da muke karantawa ar-rahiqul maktum bahathun fi siratin nabawiyya ala sahibiha abdalu salati wa salam na fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarak furi rahimahullahu ta'ala a yau za mu tashi darasi na 66 bayan mun ji ƙarin bayani dangane da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka addinin Allah da musuluntan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu a shekara ta shida da annabci. Kuma tsakanin musuluntansa da musuluntan Hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwanaki uku ne rak. musuluntan waɗannan mutane guda biyu waɗanda suke jigajigai ne a cikin ƙuraishawa musamman ma umar ɗan khatta wanda yake babban jigo ne da shi ake ƙulla komai a warware sai Allah tabaraka wa ta'ala ya cusa masa musulunci to musuluntan waɗannan mutane guda biyu ga babban annabi mai daraja bakon annabi mai daraja mai mutunci wanda shi ma ana tsoron taɓa shi saboda ba kan wallasa ba ne ga umar ɗan katsa wannan ya sa musulunci ya daɗa samun ɗaukaka a birnin makka kafirai suka tsorata suka fara tunanin sassauci wa bayan allah marasa galihu waɗanda suka yi imani da manzon Allah waɗanda suka kasa yin hijira daga makka zuwa habasha ya za su sassauta domin a samu daidaituwan al'amura to shi ne aka samu wani daga cikin jigoginsu da ya ga arhan annabi a masallacin kaba ya ce bari ya je masa ta yi ya je ya ta yi ma annabi annabi kuma ya ba shi amsa da ayoyin Kur'ani. ya dawo ya faɗa wa manya suka ce mun ga alaman cewa kamar ya sihirce ka ne kai ma ga dukkan alamu za ka bi shi saboda wani mugu ne mai tsanani amma da ya je ji ayoyin Kur'ani, sai kuma gashi ya zo yana faɗin kalmomi masu sauƙi. yana ce makurai shawa kada ku dauki mataki kamar yadda za mu gani mumathil quraishin bayna yaday rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wakilin quraishawa a gaban annabi a gaban manzon Allah kuma a cikin dakin Kaaba wa ba'da islami hadain al-fatlain al-jalilain bayan musuluntan waɗannan jarumawa guda biyu ko manyan mutane guda biyu حمزة بن عبد المطلب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخذت الصهائب تتقشع سيغا جرجي na azaba girgijen bala'i kusan girgije kashe biyu ne akwai girgijen da zai sauka da ruwa ruwa mai albarka akwai girgijen da zai sauka da ruwa na barna kuma mutane dole su haƙura akwai girgijen kuma da ya sauka da azaba ma waɗansu mutane hadha aridun mumtiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم da ruwan ya sauka sai aka waye gari ko wuraren zaman su la yura illa masakinu wato sai wuraren zaman su ake gani kawai gaba daya wato wannan hadiri ya sauka da azaba ya halakar da su gaba daya to don haka a nan ya ce a saha'ir yana nufin gizagizai na mugunta da musgunawa da cutarwa sai gafi ya fara janyewa daga birnin makka saboda musuluntan waɗannan mutane guda biyu ina fata an gane hauka wa a fakal mushrikuna an sakrihim mushrikai kuma suka fara farfadowa daga mayansu don da duk muguntan da suke yi suna cikin maye ne ai addinin Allah idan ya bayyana dama Allah ya riga ya faɗa li yuzhirahu ala ad-din kullihi saboda haka addinin musulunci sai ya rinjaye addinai gaba daya ko a yanzu a duniya addinin musulunci ya rinjaye addinai kai dai kawai iskancin waɗansu musulmi ne ke lalata al'amari tunda za ka haɗa musulmai guda ɗari da kyar ka samu goma da za ka ba su makin ɗari bisa ɗari da kyar ka samu goma saboda kowa da irin nasa liman da nasa mamu ma da nasu malan da nasa almajirai ma da nasu kowa da nasa to balle kuma a je ɓangaren waɗanda ba su yi karatu ba eh kuma da naku ya ni ma da nawa kowa da irin nasa sai dai Allah ya gafarta mana eh amma musulunci kusan ya mamaye ko ina ina ne zaka je babu ba ambaton musulunci wallahi babu a duniya babu a duniya hatta America da suke adawa da musulunci wani lokacin an zo za a rantsar da shugaban kasan America sai an ce a kira musulmi ya bude da addu'a kuma sai an nemi kuri'a musulmi kwarai da gaske America wannan duk tsiransu da iskancin sunan kuma duk barnan Isra'ila akwai musulmi waɗanda suke Isra'ilawa a ƙasan Isra'il din. Sai dai kun san da yake minority kullum tuwa ke danne su, majority kari da kamar yadda suka bala. To, saboda manyan mutane guda biyu sun musulunta, kuma sun fara jagoran yunkuri na canji ga al'umman musulmi a birnin Makka wannan ya sa mushrikai suka fara farfadowa daga mayan da suka fada a ciki na hauka fi tankilihim bil muslimina wajen yin mugunta da cutarwa ga musulmi wa gayyaru tafkirahum fi mu'amalatihim suka canza tunaninsu wajen mu'amala مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين suka ce za su canza mu'amala tsakaninsu da annabi sabon annabin da ba su yarda da shi ba da kuma al'umman muminai waɗanda suka yi imani da shi waktaru uslubal musawama suka zaɓi hanya ko meto sun zaɓi hanya na mai almusawama shine ba ni gishiri in ba kamalla ka sassauta ni ma zan sassauta don mu zauna lafiya wata kadimin raga'ib wal mugriyat sai dai da yake mushrikai ne suka ce za su rinka gabatar da abubuwan kwaɗayi da abubuwan da za su yaudarar da waɗanda suka yi imani har shi annabin ma bari su yaudare shi saboda wai ko zai yarda to ba abin da bilkisu ta yi ba kenan lokacin da aka zo aka ba ta labari eh ko aka aiko mata da takarda ta ga yadda takardan ta zo innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ta karanta ta ce kai wannan takarda babu da girmamawa da biyayya a farko ta ce akwai matsala sai waɗansu fadawa suna cewa ai tun da mu muna da ƙarfi ga ƙarfi ga runduna wanda ya aiko da wasiƙan nan bai girmama ki ba bai martaba ki ba bai bayyana matsayinki ba ya raina ki mu je mu gama da shi kawai su ba san annabin Allah ba ne annabin Allah ba ya fara da shi wanda ba annabin Allah ba wani lokaci akan yi fada da shi ma ba a kai labari ya za a yi a aiko miki takarda babu girmama ki a ciki yanzu kaman kai ne ka rubuta takarda ma gwamna ko shugaban kasa a ce a cikin takardan kawai farko sai ka fara in the name of Allah the most gracious the most merciful da sunan Allah zai ce to wannan dai ustaz ne ko wani liman ne ko yaya ne ko wa'azi zai mini a cikin wasiƙunsu ba haka ba ne ka ɗauko wasiƙunsu abin nan menene formal letter nasu akwai yadda ake rubutawa sai ka rubuta your excellency the executive governor of so so so so so misali the executive governor of Bauchi state sai ka ce senator sa wane ne wane ne ka ce ƙauren Bauchi madugun katagun ba aka ba ne eh madugun katagun ne ko ayin kajero ka ce request na kaza ka sai ce afuro daga karanta zaman kawai zai ce afuro ba ma zai dubi kasan ba ka gani amma kamar wai assalamu alaikum zai ce to wannan dai barin gani wani limami ne da yin sallama ta gani ya sa lokaci fadawa su suke bata abubuwa da suka gama maganansu ta tara su ta ce kai ta ce ni fa tunani na ya saba da naku shi yasa aka ce a cikin mata masu tunani a duniya akwai bilkisu tunda Allah ya ambace ta cikin Kur'ani kuma ya ambaci wani bangare na mulkinta an zo shawari suka ce mata kawai ta tura rundunan yaƙi a murkushe annabi Sulaiman suka ce Sulaiman da mutanensa ‘yan tsiraru kawai ta ce amma dai ta ce bari yi wata dabara zan aika musu da kyaututtuka zan aika musu da kyauta idan ya karbi kyauta zan yi murkushe shi amma in bai karbi kyauta ba akwai matsala yasa da suka kai masa kyaututtuka na bajinta ya gama gani ya ce abin ya ba shi sha'awa sai ya ce abin da Allah ya ba mu ya ninninka abin da Allah ya ba ku saboda haka ku mayar mata da kyaututtukanta kuma ku fada mata zan zo da runduna wanda ba za ta iya ba har yanzu dai na ba ta lokaci da ita da mutanenta yasa ana kai mata wajen suka ce a je a yage shi kawai ta ce a'a ta ce mu je mu mu kauya don ba haka ba idan ya shigo inal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yafalu ita fa ta rike tarihi ta dauki darasi tace innal muluka tace sarakuna masu karfi idan suka shiga alƙaryun da suka raina to suka lalata ne su yi kata kata wato bayan sun kashe mutane sun ga dama gine-ginen masu sun rusa waja'al wa'izata ahliha adilla kuma shugabanni manya a sanya su makaskanta don za su sa a ɗauro su a kawo su a gaban talakawa ana jan su sai abinda kusan kasashen Amerika da haɗin kan waɗansu kasashe suka yi ma waɗansu shugabannin kasashe kaga shugaban ƙasa abin tsoro amma ya zama abin tausayi wallahi ko mungu ne ya yi mugunta ya kakkake mutane in ka ga yadda ake wulakanta shi sai ka tausaya masa da haka aka kashe mutane da yawa shugabannin kasashen da tsoronsu ake ji waje alwa in zata ahliha azilla wa kazalika yaf'alun wa kazalika yaf'alun fi'ili ne mudari yadullu ala al-istimrari haka suke aikatawa saboda haka tace abin da ya kamata shine ku zo ku mun rakiya in je in mika wuya saboda haka da ta mika wuya aka ce ya batta akan mulkinka bai canza ka ba ya ce kuma duk wanda ya taba ki zan yage shi tunda already ta riga ta mika wuya waɗansu malamai suna cewa to ai mace ce shugabancin ta kaza kaza mu ne a musulunci muka samu nasosi a kai shugabancin mace amma matan da suka yi shugabanci da ai suna nan da yawa eh yanzu kafin musulunci ya karfi ma daura ma ma ba mace bace eh so guddura ma ba mace bace guddura ba mace bace wannan wata gulma nake so na kawo Allah ya kyauta to saboda haka an samu manya-manyan mutane sun karbi addinin Allah ya sa kafirai suka ce za su sassauta yanzu za su yi amfani da kyaututtuka wai ko annabi zai yi sassauci eh don ba mamaki dama talauci ne ko kuma kwadayi yana da kwadayi bayan Allah ma za su sassauta idan aka yi musu kyaututtuka shine wata kadimin raga'i wato bayan da abubuwan da ake kwadayi wal mugriya da abubuwan da suke rudarwa domin a kawar da mutum da kan aqidarsa walam yajri haula il masaqin kun ga waɗannan miskinai kafirai su ba ba sani ba anna kullama tatli wa abun nan tatlawa alaihi sham duk abinda rana za ta fito akai tatali alaihi shamsu la yusawi janaha ba'uda wannan ku baya daidai da fuffuken sauro amma madinin lahi inda aka kwatanta da addinin Allah wa da'awa ilai da kira zuwa ga addinin Allah saboda aka fakaru a nan sai suka taɓe wa fashalu suka watse fi ma'aradu cikin abin da suka yi nufi ba su ci nasara ba babu yadda za a ce za a ba da annabi kyauta a yaudare shi babu yadda za a ce za a ba da kyauta wa bayan Allah waɗanda suka yi imani a yaudare su babu abin da zai yaudare su saboda Allah tabaraka wata'ala suke ganin girmansa kuma duk abin da ya ba su Allah ne duk abin da wato ba samu ba sun san haka Allah ya kaddara to bayan Allah na kwarai duniya ba ta juyar da su eh su waɗannan mushrikai ba sani ba qala ibn isa ibn isa ya ce haddathani yazid bin ziyad an muhammad bin ka'b al-qurazi eh wannan bayani labari daga yazid bin ziyad ne daga muhammad bin ka'ab al-qurazi qala hujjatu yace an bani labari anna utba bin rabi'a dai daga cikin manyan kafiran makka utba bin rabi'a wa kana sayyidan jagora ne qala yawman wata rana yace wa huwa fi nadi quraish yana cikin majalisan quraishawa wato daban su inda suke zaune eh in aka ce daba da Hausa inda mutane suke zaune ba matattaran yan iska ba ne asali daba ba matattaran yan iska ba ne matattara ne na mutane shi ne nadi ƙurai wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun fil masjid wahada annabi yana zaune a masallacin kaba shi kadai saboda annabi yakan zauna shi kadai yana nazari wannan yana da kyau mutum ya ringa zama shi kadai wani lokaci yana tunani ba sai ka yi ritaya ba eh ba sai mutum ya yi ritaya ba yanzu yana tagumi kuma mafiya yawan taguminsa da zamansa shi kadai saboda fenshin ɗinsa ya makale ne ko ba biya gratuity ba amma duk yadda kai komi abin nan inda kana da hankali a duniyar nan yana da kyau ka rinka samun lokaci da za ku kwanta kana nazari ai mutanen da su sukan tashi can cikin dare ne bayan Allah na farko ma sukan yi haka in suka tashi can cikin dare sai su fito su kalli taurari a sararin samaniya don a lokacin an fi samun nazuwa sai su duba su yi nazari su je su yi tsarkinsu su yi alwala bayan sun yi alwala su zo su yi sallah saboda nazarin da za ka yi kana kallon halittun Allah musamman sama da bambanci da nazarin da za ka yi kana kallon pop da fanka akwai bambanci ya sa aka cewa tafakkaru na fi kalkin samawati wal ardi rabbana ma kalakta hadha batila subhanaka faqina azaban nar wadannan ayoyi guda goma sha ɗaya na karshen suratu ali imran sai su karanta kuma su yi tsarki su yi alwala su zo su yi sallah su shigo su yi sallah to yanzu bayan gidan ma cikin ɗaki ne wani lokaci mutum a tsorace yake ba zai iya fita ba to ko da ba za ka yi kaman waɗancan ba to ka kwatanta fa tashabbahu in lam takunu mislahu fa tashabbahu in lam takunu mislahu akwai dan kwaikwayo da ake yi ko da ba za a yi exactly irin nasu ba now wa huwa fi nadi quraish wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalisun fil masjid wahda saboda haka sai utba bin rabi'a ya ce ya ma'ashara ƙuraishin ya ce ya ku taron ƙuraishawa da muke zaune a majalisa guda ala kuma ila muhammad fa ukallima an yaba zan tashi inda samu muhammadu ba gashin can shi kaɗansa babu kowa in yi masa magana wa a'rida alaihi umuran in bijiro masa da waɗansu al'amura la Allahu yaqbalu ba'daha ba mamaki ya karbi wani bangare mu samu zaman lafiya kullum hankalinmu a take a wabce wannan a wabce wannan wannan ya karbi musulunci wannan ya fita daga cikin mu wancan ya fita ko wannan ya fandare wannan ya fandare tun da zuwa wajen su fandarewa ne kun ga kullum rauni suke yi fa nutiyahu ayyuha sha'a mu baki duk abin da yake so wa ya kuffa anna shi kuma ya kame gabarin mu eh in ba haka ba duk zai karar mana da mutane wannan fa jigo ne daga cikin masu cutar da addinin Allah kuma jigo ne daga cikin waɗanda ake tsoro a cikin mushrikai ya faɗi wannan magana ai kaga already yayi riba sun fara yin riba sun fara sassauci wa zalika hina aslama hamza radiyallahu anhu ya mana karin bayani yace fa wannan lokacin da hamza ne ya musulunta da umar dan kafa suka musulunta shine hankalinsa ya tashi wa rawa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ga sahabban annabi yaksuruna suna karuwa wa yaziduna suna daduwa kullun karuwa suke yi suna daduwa me bambanci tsakanin karuwa da daduwa eh tunda an ce yaksuruna wa yaziduna eh hausa ce zada ya karu kasura yayi yawa shi ma ya karu ne wato da yawan bai kai haka ba eh yasa muka ce wannan littafi yana koyar da lugar larabci hanyoyi daban-daban in dai mutum ya lakance shi zai taimake shi faqalu gaba ɗayan sai suka ce bala ya abalwale suka ce haka ne ya kai abulwale kana iya tafiya ko da yake kun san dama manya sun suka kawo shawara ba cika kushewa ba in ka gana kushe shawara to na talaka ne fatara ya riga ya cinye ka ta ko'ina, to zai yi wa hatta tunaninka ma fatara ta ci da talauci. Zai wahala ya kawo wani melikul abin mai amfani. Yau nake karanta wani bangare ban sani ba ko kawai ko an kirkiro ne domin saboda a Facebook ko an kirkiro ne don a razana mutanen duniya. An ce nan da shekara biyar ne ko shekara goma. ana son za a rake waɗansu biliyoyi za a kashe su a banza saboda talakawa sun yi yawa a duniya musamman ma a afirka ba sa kawo kowane irin contribution da ci gaba na tattalin arzikin duniya saboda haka za a kirkiro hanyar kashe su a banza na ce duk waɗannan hanyoyi ba su isa ba sai an sake karawa duk waɗannan hanyoyi ba su isa ba tunda yanzu ga shi ana fada a cikin shekaru hudu ne ko shekaru nawa an kashe mutane sun fi dubu goma wannan lissafin ma ƙarya ne kawai an faɗi dubu goma ne wallahi Allah ne ya san hakikanin yawan mutanen da aka kashe su ko ake kashe su a Najeriya tunda yanzu ko rikici aka yi aka kashe mutane goma idan hukuma ta zo tana ba da kididdiga mutum nawa za ta ce uku ko hudu eh ai makaryata ne kowa ya sani karya suke yi su ma sun san karya suke yi sai jagororin ɗamaran sun zo sun ɗaure gindi an yi haka shikenan sai ga an zo an kori mutum daga ɗamara ya zama wulakantacce ya zo yana da na sani alhali ko ba zai iya gyarawa ba riga an yi barna da shi ya goyi bayan barna mutane nawa ne masu ɗamara ake musu ritayen dole a jefa su cikin ɓacin rai ga hawan jini ga ciwon zuciya ga fakara ga talauci ga ɓacin rai sai ga mutum ya mutu lokacinsa bai yi ba Allah ya kyauta to mutumin da ya lalace a tsaye ba zai iya taɓuka komai ba ya mutu lokacinsa bai yi ba wanda ko menene ka zo ka masa daga baya fa ba zai dawo saiti ba ya riga ya tafi saboda tsaban bacin rai Allah ya sauwake na'am da suka ce masa ya abal walid wannan karin bayani ne na yi yawwa talaka za kawo shawara sau goma kana ta matsawa mai amfani ba mai ɗaukawa amma mai matsayi yana faɗin magana ɗaya in ya sake na biyu sai a ce a kar a barwa da faifali na uku a ɗauki maganarsa sai ga kuma abin bai da amfani inda zai amfani al'umma ma da daɗi to amma dai wannan suna lalumen hanya ce wanda za ta taimaka musu su samu saukin al'amura to don haka tunda suka ba shi dama suka ce kum ilai fa kallimhu tashi ka je ka same shi kai masa magana فقام إليه أطبع سي أطبع بن ربيعة يتاكي يجي سامو النبي حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يزون قصد النبي مصلى كعبة فقال يتي يا ابن أخي يا كيدا أنوانا kuma da mu haka ne tunda akwai dangantaka mai karfi tsakanin su amma su suka lalata dangantaka da adawa da sakon da annabi ya zo da shi yace ya ibn akhi ya ce ya kai ɗan ɗan uwana innaka minna kai din nan fa kana cikinmu kana cikinmu haisu kad alimta min as-sirati fil ashira wato ka sani ta inda ka sani na ainihin babban matsayi a cikin dangi shine as-sita a kasa ya ce al-manzila ar-rafi'a al-mahiba babban matsayi a ce a dangi kana daga cikin masu fala'aji abin da yake magana kenan amma kuma da duk sun manta da wannan wato yana yin haka ne don ya rarraki annabi ya ce wal makani fil nasab kana da wuri gurbe a cikin dangi eh wa innaka kad ataita qaumaka bi amrin azim yace sai dai kai ka zo wa mutanenka da wani al'amari mai girma ne farratta bihi jama'atahum ka hararraba jama'ansu wa saffata bihi ahlamahum ka wautar da hankulansu wa ifta bihi alihatahum wa dinahum ka aibanta gumakansu allolinsu da kuma addininsu wa kaffarta bihi man mada min abaihim kuma ka kafirta waɗanda suka shuɗe daga cikin iyayensu da kakanninsu to ina za a zauna lafiya kai dan dan uwa ina za a zauna lafiya ka zo da waɗannan bayanai to amma fasma'a minni yanzu ka saurare ni do Allah a'ridu alayka umura zan bijiro maka da waɗansu al'amura tanzuru fiha wanda zaka yi nazari ciki la'allaka taqbalu minna ba'daha ba mamaki za ka karbi wani bangare to idan aka samu ka karbi wani bangare ka yadda to za mu samar da zaman lafiya a cikin garin nan makka qala فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mai ruwaya ya ce sai annabi ya ce kulya abalwale asma da ce ya kai baban alwale ya ce ka faɗa ina jinka ya ce babu damuwa ka faɗa ina jinka saboda annabi yana girma masu kun ga anan bai ce ya usbata bin rabi'a ba amma kuma da aka yi yakin badar aka kashe utba bin rabi'a annabi ya kira sunansa ya ce ya utbata bin rabi'a ya ce yanzu kan abin da nake faɗa muku ai kun tafi lahira kun gaishe gaskiya ne da kuwa ina ta jawo hankalinku har sai na umar ya ce kana musu jawabi bayan su matattu ne ba sa ji ya ce ina ya kai umar ai yadda suke ji na sun fi kama ji na ya sa ka ce gawa yana jin abin da ake yi idan kawai ba zai iya motsi ba ne kana ganin da wani gawan zai iya motsi ai sai kun dauke shi a makara sai ya fo ya taki ba zai taba yadda ba inda zai iya motsi a sashi a kabari an yi riga ya motsi ya dawo kenan kuma in kaga gawa ta motsa daman bata mutu bane eh ko da ke Allah sarki akwai mutane da dama suna doguwar suma ce idan ba a gane ba haka za a je a kai su kabari sai dai su karasa a ciki eh mutumin da ya riga ya suma ya dade ba zai iya tashi ba aka je aka sake a kabari a cikin rami aka jera itace aka sa ganyayyaki aka yaɗe aka turo ƙasa aka ɗora a kansa in yayi minti biyar ko minti goma ko ya farfado ba zai iya tashi ba ba zai iya tashi ba sai dai ya tafi ya karasa haka waɗansu kuma aljanu ne suke shaƙe su su shaƙe su sai a ɗaukar sun mutu duk gwajin da aka yi zai gwada sun mutu ne amma ba mutuwan suka yi ba sai dai su karasa a kabari saboda masu matsafa in kun karanta littafin aljanu za su ga bayanin yadda suke halakar da mutane Allah ya sauwake kuma duk neman duniya ne ba lahira ba eh matsafa ba masu aiki da aljanu ai neman duniya ne ba lahira ba idan za ka nemi lahira sai ka yi amfani da aljanu in za ka nemi lahira wajen Allah sai ka yi tsafi ko ka yi sihiri ai ba zai yi ba ya sa Allah ya ce wala kadalimu la malikarahu ma lahu fil akhirati min khalaq eh alahira ba su da rabo duk wanda ya dauki tsafi yace abinda zai yi kenan Allah ya sauke annabi ya girmama shi yace ya abal walid qul ya abal walid asma yace ya kai baban walid yace ka fala ina ji kala shine utba sai yace ya ibn akhi yace ya kai dan dan uwana kun ga yana fadanci ne fa ma annabi da ko ba sa fada ma annabi haka eh sai ma su yanko magana su ce ibnu abi kafsha wai dan abi kafsha wato akwai wani talakan talakeke ne aka ce shine mijin halimatu sadiya talakan talakeke in suna son su zage annabi sai su ce ibnu abi kafsha ai abu sufyan ma ya fada lokacin da sarkin roma ya kira su ya musu tambayoyi lokacin da aka tura masa takarda na annabi jiya na dan ba da labari ko ya faɗi wani abin nan wani bangare lokacin da aka tura masa takarda da ya karanta sai ya ce daga ina ne aka ce daga wajen larabawa ne ba larabe ne rubuto takardar ya ce to larabawan yankin larabawan yana aka fada masa ya ce ba suna karkashinmu ba aka ce kwarai da gaske ai wani ne ya fito wambar guza ce to su ma fada suna ce kawai a gama a haɗa runduna su je su kamo shi ya ce ma za a yi haka ba shi ne ya ajiye takardar ya ce ku je kasuwa babban kasuwa inda ake cin kasuwa idan kun samu larabawa ku tambaye su sunan wanda ya rubuto wannan takarda muhammad bin abdullahi sun san shi idan sun ce sun san shi ku zo mun da su yana da tambayoyin da ya shirya su kuma fada ba sani ba ya sa harka da mai ilimi da bambanci da wanda yake jahili ne aka tattaro larabawa aka ce babban sarki yana neman ku ai razana suka yi saboda ba a taɓa yin haka ba suka ce laifin mai muka yi saboda shi wannan babban sarki an shiga hannunsa ba lallai a fito ba laifin mai muka yi aka ce kar ku damu ya ce dai a kira ku ne akwai abin da yake so ya tambaya sai da aka zo da larabawan gabansa aka ce ga larabawan nan dukansu daga makka suke kun san wane suka ce mun sani ya ce wane ne ya fi kusanci da shi wajen dangantaka tun da wani lokaci ya yi dangantaka ana samun wane dan wane wane dan wane ko baka bane to wane ne ya fi kusa da shi ya ka gwada abu sufiyan saboda su ba san a tambayin da zai musu ba sai suka ce gashi ya ce kai ne ka fi kusanci da shi ya ce kwarai da gaske ya ce to mazo ya ce shi ya zauna a gaba kukuna bayansa ya matso ya zo ya zauna shi kuma a lokacin an yi sulhul hudaybiya ba a san yaya sulhun zai kare ba saboda ai Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba shi ba musulmi bane shi bai tambaye su cewa sun musulunta ko ba su musulunta ba ba ruwansa shi ne ya ce zan maka tambayoyi ka bani amsa ya ce idan ya yi karya ku na bayansa ku ce karya yake yi su kuma larabawa suna da wani abu guda inda har ka tambayi mutum ya san amsa ya san gaskiya zai fala to amma da sun san akan annabi ne da sakon da ya zo da shi za a yi musu tambayoyi kuma dukansu ba musulmi ba ne da za su tattauna su yi shawara su ce duk inda za ka ba shi point ka tara masa ƙasa ka yi ƙarya za mu ce haka ne to su ba sani ba sai ce zan masa tambayoyi tun da shi ya fi kusa da shi wajen dangantaka idan ya mun ƙarya ku ce ba haka ba ne ya ce ka faɗa mini menene matsayinsa su waye iyayensa a cikin iyayensa akwai wanda ya taɓa yin mulki mulki ya kwace masa ya ce a'a matsayinsa a dangi fa ya ce gaskiya masu mutunci ne ya ce duk dangin masu mutunci ne yana tsoron ya ce shi ɗin akwai matsala sai ya ce a ya ce yanzu wannan mutumin da ya zo ya ce shi annabin Allah ne kun taɓa jarrabansa da ƙarya ko da cin amana ya ce wallahi ba taɓa ba asali ma muna kiransa amintacce amma ya zo da wannan saƙo to mutanensa karuwa suke ko raguwa ce kullum raguwa suke yi sun ma fitine mu raguwa suke abin da mutanensa karuwa suke yi mu ne muke raguwa sun ma fitine mu mu rasa yadda za mu yi da su to bayan ya yi masa tambayoyi sai ya sake dawowa da baya ya ce ka ce zuriyarsa suna da mutunci to haka annabawa Allah baya fitar da annabawa ko manzanni a cikin zuriyar yanyiska. Eh, duk annabin da ka samu, za ka samu bayan mahaifinsa akwai kakansa, bayan kakansa akwai ainihin baban kakansa aka za a yi ta tafiya. Bayan mahaifiyarsa akwai wanda ta haifi mahaifiyarsa kuma aure ne ba tuwa-tuwan lungu ba. Ba a samun tuwa-tuwan lungu a tsakani. suna karuwa ko suna raguwa kace suna karuwa kullum karuwa suke yi yace duk tarihin annabawa duk annabin da ya zo in dai har zai rinka yin wa'azi kullum to karuwa za yi ba raguwa ba kuma komai tsanani to jawabin da ya bayar sai ya ga abu safiya ne ga exactly wato annabin nan yace kai yace akwai rikici a gaba amma shi daga lokacin sai ya gane cewa gaskiya abinda Muhammad ya zo da shi gaskiya ne ina ganin in na koma gida zan yi dabara to amma matsala shine yana ɗaya daga cikin jigajigai da ake gani to kun ga idan zai sauko ya karbi musulunci sai ya yi dabaru tun da sun kai mutane da yawa sun baro su to bayan an taki ya ce to na gode ya ce a lauko kyauta a basu ya ce na gode ya ce ku tafi abinku to shi ne bayan sun fita sai wannan ya kalli wannan kowa ya kasa magana can abu zafiya ne ya ce kai ya ce al'amarin dan abu kafsha din nan wato ya girma eh ya faɗi ainihin wato sunan eh kamar sunan wulakanci ne yadda kowa ya ce kai ya ce al'amarin sa ya girma ya ce har maliku banil asfar yana jin tsoronsa saboda da ya gama jawabi ya ce to ni abinda nake tsoro shine inda duk abinda suka faɗa gaskiya ne kuma haka ne ya ce to inda kafa nan nan ya taka sai sun mallaka shine sai hayaniya da ɗan gunaguni ya abu na shine ya ce a fitar da su shine suka je suna tsaye gumewa to sarkin rumawa ma yana jin tsoron ibnu abi kafiya mu kuma muna neman murkusa biyu a can amma ga al'amarinsa eh kamar a ce abin nan white house ne a jana ambaton ka ya za a yi da kai ya za a yi kaza white house ta ce a'a wannan ba za mu yi yaki da shi ba in white house suka ce ba za su yi yaki da kai ba a duniya ba mai yakanka ba mai yakanka ai kamar shugaban kasa ne aka kama za a kama kai ce kar ku kama shi ku bar shi ya ma turo maka taimako to kaga sai in aka turo maka taimako sai ka tunkule wanda zaka tunkule ka ci gaba da aikinka to na kawo wannan kalma ne saboda eh akwai ire-iren waɗannan kalmomi da suke amfani da su to a gurguje ya koyan uwa yace yabna akhi ya kai dan dan uwana in kunta inna ma turidu bima jita bihi min hadha al-amri mala idan ka kasance kana nufi da abin da ka zo da shi dukiya ce jama'a na laka min amwalina za mu yi karo-karo mu tara maka dukiya ya kai muhammad ya kai dan dan uwa mu baka hatta takuna aktarana mala har ka wayi gari ka fi kowa dukiya ka zama miloniya in dai kuɗi kake so za mu baka kuɗi wa in kanta wa in kunta turida bihi sharafa idan kuma ɗaukaka kake so sawwadnaka alaina to za mu sallama maka mu baka shugabancin makka ka kaf gaba daya hatta la naqta amran dunaka har a wayi gari ba za mu yanke al'amari ba ba tare da kai ba dole sai ka yadda wa in kunta turidu bihi mulka idan kuma mulki kake so wato mulki irin na mulukiyya dictatorship dictatorial mulki mallaknaka alaina to za mu mallakar da kai mu baka mulki karfi da yaji in ma naɗi ne ko menene duk za mu ɗora maka muna maka biyayya wa in kana hadha alladhi yati kariya amma fa idan abin da yake zuwa maka kuma taɓi ne na aljanu shine riya tarahu la tastati'u raddahu an-nafs wanda kake gani ba za ka iya mayarwa ba saboda wani iska ne ko aljani yake zuwa maka to talabna laka tibba zamu nema maka magani wa bazalna fihi amwalana zamu bada dukiyan mu ko nawa ne hatta nuburi akamin har sai mun warkar da kai ko nawa zamu kai fa innahu rubbama galaba tabi'u ala rajul ya ce ba mamaki wani mai bibiya daga cikin iskoki ko aljanu ya samu rinjaye akan mutum hatta yudawa min har sai an masa magani in ya warke kuma shikenan sai a samu zaman lafiya au kama qala lahu ko kuma kamar yadda ya fada hatta idza faraga utbatu har sai da utba ya gama maganarsa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yastami'u ilai annabi yana sauraron sa qala sai yace aqad farakta ya abul walid yace ya kai baban walid ka gama bayananka kala na'am yace ina gama in kudi kake so zamu baka idan shugabanci kake so zamu sallama maka idan kuma kana son ainihin mulki ne shi ma zamu baka idan rashin lafiya ne kuma zamu taimaka maka da magani zamu kashe dukiyar mu duk yadda akai abubuwa guda hudu kenan Kala na, kala fasma amin ne, ya ce, To, saurare ni, ni kuma ga jawabi na. Kala afal, sai Usma ya ce, Ai, dole saurare ka, zan saurare ka, tun da kai ma ka saurare ni. Fakala, buɗan bakin annabi sai ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Hamim, waɗannan harufa guda biyu ba wanda ya san ma'anansu sai Allah, da ha'un da mimun. تنزيل من الرحمن الرحيم وأن القرآن سوككين دقا من رحمة من جنكي كتاب كما أن تترى في التافين فصلت آياته وأن أكي بيان آيوين صدكي دكي قرآنا أبن كراتون عربيا da harshen larabci liƙaumi ya alamun ga mutane masu hankali amma banda jahilai bashiran kuma alkur'ani mai albishir ne eh da ni da shi masu albishir ne wa nazira masu gargadi ne fa arada aktsaruhum amma mafiya yawan su sai suka kauda kai ba sa sauraro fa hum la yasma'un su din nan ba sa ma sauraro wa qalu suka ce qulubuna fi aqinna zukatan mu suna cikin rufe mimma tad'una ilai daga abin da kake kiran mu zuwa gare ki wa fi adanina waqarun tana cikin kunnuwan mu akwai nauyi wa min bainina wa bainika hijab tsakaninmu da kai akwai kariya fa amal saboda ka je kai ta aikinka innana amilun mu ma masu aiki ne kul ka faɗa musu innama ana basharun mislukum yuha ilayya haka yi ta tafiya a ina yi ƙari ne saboda kimala ya tsantsaya amma in ka saurara za ka ji daga ciki ya faɗa musu kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya ni mutum ne misalin ku ana mun wahayi innama ilahukum ilahun wahid ubangijin ku guda ɗaya ne ku saurare shi ku yi matsala yayi ta karanta musu thumma mada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi fa ta karanta ayoyin suratu fussilat yayi ta karantawa yaqra'uha alai yana karanta ma utba falamma sami'aha minhu utba shi kuma utba da yaji karatun an saka lahu sai ya shiru dun bai kamata ya tashi ba tunda ya faɗi maganganunsa annabi ya saurare shi to shi kuma ya tsaya ya saurari na annabi ko da ko ba zai fahimta duka ba to shi kuma sai aka doke shi da ayoyi ana ta karanta masa ayoyi tunda balarabe ne yana ji akwai abubuwa da dama masu sauki ne zai iya fahimta yanzu misali qul innama ana basharun mislukum ko kuma ƙur'anan arabiyyan ai very simple in dai kana jin larabci ana karanta maka zaka ba sai kai dogon karatu ba to ya faɗi matsayinsa da matsayin ƙur'anin da matsayin Allah subhanahu wata'ala da matsayin gumakansu alloli waɗanda suke kirme ne amma a tsanake yace ni dan uwanku ne na zo da sako na musamman kawai ku bauta ma Allah ke kadai saboda haka an sata lahu yayi dik yana sauraron sa wa alqa yadayhi khalfa zahrihi kai shi da yaji karatun ma ba zai kare ba ya jefa hannayensa a bayansa mutamidan alaiha ya dogara a kai yasma'u minhu yana sauraro yana girgiza kai ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة منها هر لوكة عند النبي كي آية سجدة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون آية سجدة ومن آياته أنا تكتشن آية الله الليل والنهار dare da rana wa shamsu wal qamar da kwallon rana da kwallon wata la tasjudu li shamsi wala lil qamar kada ku kuskura ku yi sujada ga rana saboda girmanta ko ga wata saboda haske halittu ne na Allah to gumaka sun kai rana da wata ne waɗannan fa a sama suke waɗannan kuma a ƙasa suke ku ka sassaka da kanku wancan kuma Allah ne ya sassaka da kansa aka ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu ayan sujada ce a cikin suratul fusilat ثم قال da annabi ya je daidai ayan sujada da yake samita ya abul walid ma samita fa anta wa zaka abul walid ka ji abin da ka ji ka ji abin da ka ji to ni na barka da wannan inda ko ba ko baka haddace ba ko baka haddace ba akwai abin da zaka tsinta shine jawabi kuma ya riga ya baki amsa shi ba dukiya yake nema ba ba ɗaukaka yake nema ba ba mulki yake nema ba kuma ba shafan aljanu ba ne shafan Allah ne eh shafan Allah ne ayyabin da ya fada masa kenan fa qama utba ila ashabi ai sai tashi bai magana ba yace naji sai tashi bai magana ba ya tafi wajen mutanensa fa qala ba'dhum li ba'd kafin ya karaso sai yan gulma sai wani ya ce ma wani ya ce na halifu billah ina rantsuwa da Allah laka ja'akum abul walidi lalle baban alwalidi ya zo muku bi gairil wajhi allazi zahaba bihi ba da fiskan da ya tafi ba ya dawo da wata fiska daban kun ga alama ce eh ya ji ayoyi ya ji jiki ai shi yasa idan aka samu shafan aljanu aka aka karanta mu abun nan sai ga aljanu sun rikice ai wanda ba musulmi ba inda har zai saurara ya ji ayoyi to sai kaga ɗabi'unsa sun canza na taɓa ba ku labarin kiristoci a ƙasar misira ƙur'ani suke ji da yawan su sun haddace ƙur'ani suna sauraron ƙur'ani wallahi in ka zauna da su kawai sai dai kawai ka ga waɗansu alamu ne za ka gane kiristoci kai ba za ka ɗauka kiristoci ba ne akwai masu rubuta cross a nan ɗinsu su wannan cikin sauƙi za ka gane wani kuma a hannunsa zai sa a masa cross wani a kirjinsa to kaga na kirji ba za a ganshi da wuri ba amma na hannun ya sa riga wanda take hannun bai da tsawo za ka iya gani ko ya sa abun wuya a can karshen abun wuyan sai ka ga cross tunda da suka sa abun wuya suna jefa shi a ciki ba za ka iya ganewa ba eh sai da za ka waɗansu nigogin mu suna da ayatu wanda ka ga shi da abun waya ko da yake in ka gan shi da abun waya ɓarawo ne ko yaron ka ne yake sa abun waya zai sata kuma in ka bincika ma ka samu wata tagulla ta ya kama wani ne ya sa zobe zoben tagulla naira nawa ake sai da zoben dubu bai wuce ɗari biyu ba ai masu daga zobe su daga sosai su rinka gwada suna barazana shine za a gani ko agogo ne za ka samu agogon naira dubu ɗari biyar ne ko miliyan ɗaya kai kana daga tagulla a ba da kai nake yi ba saboda na gan shi da zobe a hannunsa ko ba saboda na ganka ne na faɗi wannan magana tun da kai yanzu gashi a gaban karatu eh amma dai zoben ka ba mu san asalin abin nan ba koyi da annabi ne ko kuma kana da mata ko to a sauran bayani ya bari na'am to fiska ta canza falamma jalasa ilaihim amma duk jikinsa yayi sanyi lokacin da utuba ya zo ya zauna a wajensu qalu suka ce ma wara aka ya abal walid suka ce me yake bayan ka ya kai abal walid me ya faru qala wara'i yace ku saurara abin da ya faru a baya na ya ce an nisa mitu ƙaunan ya ce wallahi ni na ji zance ya ce wallahi ma samitu mislahu kam ya ce ban taɓa zama na saurari zance irin wannan ba ya ji ƙur'ani ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ya ce ma huwa bi shi'ir wala bi sihir wala bi kahana ita mu mun dade muna ta jayayya da abin nan wannan fa ba waka bane ba tsafi bane ba kuma bokanci bane a wannan ya fara gangarawa ya fara ya ma shara qurai yace ya ku taron quraitawa to babba ne yana magana ba wanda ya sai ce masa ba haka ba saboda yana da kobo amma kana ji da wani talaka ne yana fara ba za su ce kai mun ga ka canza fiska menene yana faɗin magana za su buge bakinsa ya sa wani lokaci idan mutum ya yi tunani ya ji haushi ya ce ya Allah ka bani arziki da kuɗi mai yawa mai albarka ya amma ba don ka yi mugunta ba ka roƙi Allah ya baka wannan ka samu arziki mai yawa domin ka huce haushi a duniya ka samu lahira cikin sauki Allah ya samu dace a'a yace ya ma shara kurai yace kai ya ku taron ƙuraishawa ya ce a ne ya ce wallahi ku mun biyayya abinda nake faɗa muku na wallahi ban taɓa jin irinsa ba ya kama tsikan jikina waje aluha bihi ya ce ku miƙa ragamanku gare ni kawai musaduda wa kallo bai na hada rajuli wa bai na ma huwa fi wannan mutumi fa abin da yake ciki ku kyale shi ku kyale ki ya ci gaba ya yi walwala ya je duk inda zai yi da'awa ku kyale ki ba ta ziluhu ku rabu da ki wannan muguntan da kuke masa da shari din nan ku bari fa wallahi yace ina muku rantsuwa da Allah kuma an yi shaida ma larabawa a wancan lokaci zamanin jahiliya ba sa rantsuwa kan gariya ko ba musulmi bane duk yadda aka yi mushriki baya rantsuwa kan gariya wannan ba mushrikan da kenan banda na yanzu banda musulman yanzu tunda wani ma kuli za a bake je ta ranzuwa to da Allah an kashi da rediyo kar kai ranzuwa duk bayanan da za ka yi kai bayani amma banda ranzuwa da Allah eh da kai nake yi eh ai abin da yake baka da tabbas akai kar kai da kai ranzuwa shi mushriki ya ce maka a wancan lokaci maka wallahi a'a ai sai an kai bango saboda ya san duk abin da ya ranzo a kai gaskiya ne saboda haka Utba bin al-Walid lalle ya samu kuma Utba bin Rabi'a lalle ya fara gangarawa ayoyin Qur'ani sun yi tasiri a kansa yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah la yakunanna li qawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un azim yace ina sanar da ku wallahi abinda naji daga gare shi akwai babban labari a gaba yace dole definitely akwai abinda zai faru a gaba ya ji maganan Allah sai dai kuma dalilin da yasa nake baku shawara fahimtu sifhu al-arab ku kyale shi idan larabawa sun yi maganin sa sun kama shi faqad kafaitumuhu bi ghairikum to ku kun huta ba ku kuka kawar da wannan da kanku ba ku hakura haka amma na ya fi karfin ku gaskiya wa in yadhhar ala al-arab amma in ya samu galaba akan larabawa wa mulkuhu mulkukum mulkin safa mulkin ku ne wa izzuhu izzukum buwayansa buwayan ku ne domin dan uwan ku ne duk yadda aka yi za a ce na ku ne yayi wa kuntum asadan nas bihi kuma inda ya samu shugabanci akan larabawa da duniya to za ku kasance kun fi kowa jin dadin mutane a wato jin dadi a cikin rayuwa tunda ya qur'ani ma ya faɗa da zikirun laka wa liƙaunin ambatonka ne zikirun laka ambatonka ne menene ambatonka shine sharafun laka wa sharafun liƙaunin shine zikirun laka ambato ne gare ka da kuma mutanenka to daraja ce gare ka da wane da mutanenka sharafun laka wa sharafun liƙaunin kalu suka ce sahiraka wallah ya abal walid bilisani a ƙarshe da suka gama suka rasa mai za su bala suka ce wallahi ya sihirce ka baban alwalid ya sihirce ka da harshensa ya sihirce ka kun ga ba su faɗa masa magana mai nauyi ba suka ce ai ya sihirce ka ne tunda shi kuma ya riga ya saurara ya ji lalle shi ya fahimci gaskiya amma dai kawai Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara zai yi imani bane amma ko ba komai kalmomin da ya fala ya yi sassauci عزا للدين ولمحمد ولأصحابه رضي الله عنهم قال هذا رأيي في yace wannan shine ra'ayina kuma ko an ji Allah ne ra'ayina kenan fasna'u ma badalakum yace to in dai ba za ku abun nan ba ku je ku abin da kuka ga dama wa fi riwayatin ukra wa dan ruwayoyi anna utba ta sami'a istama'a utba bin rabi'a ya saurari annabi hatta idza balaga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qawluhu ta'ala sai da ya je faɗin Allah maɗaukaki bayin aradu idan sun kau da kai fakul ka ce musu idan sun kau da kai ba su yi imani ba to ka faɗa wa mutanenka an zartukon ina muku gargaɗi ko na gargaɗe ku sa'ikatan wata tsawa ta musamman misla sa'ikate adin wa samud kwatankwacin tsawan da ta kama ainihin adawa da samudawa izja'atuhum rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim lokacin da manzanninsu suka zo sukan fada musu gaskiya da basu bi ba da tsawa ta zo ta kama su ta halakar da samudawa ta halakar da adawa to kuma ina muku gargadin wannan aya ta faɗi haka to da utba ya ji wannan aya eh kala hasbuka hasbuka yace ya isa ya isa wa wada'a yadahu ala fami rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saka ma hannunsa a bakin annabi ya toshe ya ce ya isa karatun ya isa aka zo Allah karatu gaba saboda mai wana shada hobi rahim ya haɗa shi da zumunci bi an ya kufa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami wani zai ce maka saboda zumuncin da yake tsakanin mu kai kaza akwai malaman da suke ganin yana da kyau ake wannan saboda za ka samu wani yana maka mugunta in ya zo ya roƙe ka don Allah ba za ka saurare shi ba amma ya shiga cikin mawuyacin hali sai ya zo ya ce na sadu da kai hakuri kai kuma ya yi ta ba ka hakuri ba ka ɗauka ba sai ce don girman Allah don zumuncin da yake tsakaninmu to ka saurare shi ka riga ka gama da shi yadda ya ta maka mugunta a baya bai murƙusa ka ba to ba zai murƙusa ka ba sai dina Allah ya riga ya yi kadaran daka ba za ka motsa ba shi ne toshe bakin annabi ya ce ya isa haka wa zalika makafata an yaka annazir shi yana jin tsoron kada abin da aka yi gargadi ya faɗo yanzu yanzu kun ga kenan daga lokacin ya fa ya yarda cewa lalle abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne kuma ko ba daɗe ko ba jima shi yasa a can yake ce musu wallahi akwai na ban wazir ai qur'ani ma ya faɗa anin nabai lazim menene annabau lazim na qur'ani takin alkiyama ne fa Allah ya ambace shi da annabau lazim takin alkiyama to sai ga Utba bin Rabi'a yana cewa ko wannan abin da Muhammad ya zo da shi yana ganin nan gaba fa akwai na ba'un azim akwai babban labari sai kun ga ya riga ya fahimta sai dai kawai Allah bai kaddara zai karbi addini ba dama haka ne akwai waɗanda Allah tabaraka ta'ala bai yi nufin ya shiryar da su ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ثم قام الى القوم فقال ما قال shine ya tashi yaje ya samu mutanen sa ya faɗa musu da ya faɗa musu suka ce ya sakirce ka ne kaza kaza kaza aka ce majalisa ta waze amma da majalisan ta waze aka ce duk manyan sai da jikinsu ya yi la'asar kowa ya koma gida yana tunanin yaya zai yi ga waɗancan guda biyu sun musulunta ana jimami ga wani jigo kuma ya fara gangarawa shi ma to ya za a yi shi ne da suka sake dawowa washi gari suka ce ya kamata mu yi nazari abinda aka je aka bijiro wa annabin nan bai karba ba ya karanta ayoyin Kur'ani ya ce a naɗa kwamiti su je su same shi maimakon mutum daya suka ce a naɗa kwamiti a naɗa kwamiti su je su sake maimaita masu wannan abinda utuba bin rabi'a ya faɗa masa ya yi nazari amma amsan da ya bayar ya yi nauyi mu ba mu fahimta ba utuba bin rabi'a da ya fara kama hanya to amma dai mu yi sauri mu je mu tare mu same shi wannan mutumi a nan a lallabe shi a sake bijiro masa aji wace amsa zai bayar to shi ne suka shirya kwamiti da suka gama tattaunawa a jikin dakin kaba hijirar ismail shi ne suka samu mazu Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce suna so su yi magana da shi an turo jigajigai su zo su same shi wani abin mamaki cikinsu har da abu jihar ya yadda a je da shi domin a samu daidaituwan al'amura maza Allah ya zauna ya saurare su yace ku fada shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته